بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يومئذ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتدون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna yin Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo wannan lokaci don ci gaba da wannan tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul baqara muna mun ila zuwa faɗa Allah subhanahu wa ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu li rabbih wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ya za mu ci gaba da aya ta gaba wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalat al yahud yahudawa sun ce laysat an nasara ala shay nasara ba su kan addinin komai wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay su ma nasara sun ce yahudawa ba su kan akan addinin komai wa hum wa hum wa hum yatlun kitab kuma suna karanta littafin su akan cewa wancan yana bisa addini wancan yana bisa addini amma kuma wancan ya ce maka kaza wannan ya ce maka kaza wannan hadisi ya tabbata wanda ibn kasir ya kawo daga ikrima zuwa sa'id bin jubair zuwa ibn abbas ibn abbas yake cewa wasu jama'a daga masu addinin nasaranci daga najran sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo kawo gaisuwa wajen annabin allah sai kabila sai jama'a malamai daga yahudawan madina sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan mutane sai suka ce mu kuka zo yi suka suka suka aibance su suka nuna cewa ku da addinin ku ba addini na kwarai ba kuma annabin ko annabi Isa ba ba ba annabi bane ba kuma suka dai faɗi maganganu masu zafi game da su mun fahimta sai wani bawan Allah ya tashi ana ce mishi Rafi bin Harmala ya ce masu ba ku san komai ba addininku ba wani abu ne ba shi wannan mutumin daga cikin kabila yahudawa daga cikin jama'a yahudawa suka kafirce ma anji injila suka kafirce ma annabi Musa annabi Isa suka gaigaya musu maganganu su addinin su ba na kwarai bane suka faɗi maganganu wanda ba su da daɗi su ma nasara wannan jama'a da suka zo daga Najran su ma suka yi zafi suka gaya ma Yahudawa maganganu kuma annabin ku annabi Musa kaza kuma at-taura ita ma kaza suka faɗi abin da suka ga dama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya soki addinin wannan wannan ya soki addinin wannan wannan baki ne suka zo ko kuma yahuda yan gari ne ku zo ku soki wannan wannan soki wannan kai tsaye Allah subhanahu wataala subhanahu wataala ya saukar da wannan aya cewa wa qalat yahudi lalle yahudawa sun ce laysat nasara ala shay'in nasara ba bisa addinin komai addinin su ba na kwarai bane ba wa qalat yahud wa qalat nasara laysat yahud ala shay'in su ma nasara suka fada musu abin sa ga dama wa hum yatununa alkitab kuma suna karanta littafi ku Yahudawa kuna karanta me at-taura cewa annabi Isa annabi ne ko ba haka bane ba kuma kun kuna karantawa cikin littafin ku at-taura cewa littafin Injila daga ɗaya ne daga cikin littattafan da Allah sai da shi kuma wa'ancan kuna karantawa cikin at-taura kenan Yahudawa suna karanta at-taura cewa annabi Isa annabi ne kuma Injila littafi ne wanda Allah ya saukar da shi kowane ne yana karantawa cikin littafin shi wa hum yatluna al-kitab mun fahimta kowa yana karantawa to su ma mummunai suna karantawa cikin alqur'ani duka Allah ya faɗa wa qaffayna ala asarihim bi isa ibn maryam Allah yake cewa bayan an aiko da wasu annaba sai aka biyo da mi Allah sai ya biyo da annabi Isa wa atinahu injil sai Allah ya bashi littafin injila haka annabi Isa inna anzalna at-taurata lalle mun saukar da attaura fiya wurin unur a cikin attauran na akwai shiriya da haske kenan duka mun karanta cikin alkur'ani cewa attaura littafin annabi musa ne kuma annabi musa an annabi ne haka kuma injila kuma ya kuwa nasara mun karanta cikin alkur'ani kowa na karantawa wa hum yatluna alkitab suna karanta littafi cewa kowa abin da kake karyatarwa ga ya cikin littafinka kana karantawa kuma kana karyatawa shine Allah ke cewa hum yatluna alkitab kazalika qala alladhina la ya'lamuna su ma waɗanda ba su sani ba kafiran makka su ma haka suka faɗa mun fahimta kenan yahudawa sun faɗi sun soki annabta wa'ancan da littafin su nasara su ma sun soki wancan su ma kafiran makka haka suka gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam kazalika qala alladhina la ya'lamuna wa'anda ummiyawa wa'anda jahilai ba su karatu ba su ma ka saka mun sila qaulihim kwatankwacin irin wannan magana ka gani kenan ba ba yahuda ba ku kadai kuka hara ba kafiran makka dama sun faɗa kazalika allazina la ya'lamuna misla qaulihim kwatankwacin irin wannan magana Allahu ya hukum bainahum yawm al-qiyama lalle Allah zai yi musu hukunci kowa Allah zai yi hukunci ranar al-qiyama bima kanu fi yakhtalifun akan abin da ake yi na sabani da abin da kuke na saɓani game da addini kowa sai Allah subhanahu wataala ya tara shi kowa Allah mai hukunci dalla dalla ya bambance ya mayyaze ya nuna cewa wannan addini shine na kwarai wannan addini ba shi bane na kwarai ba kai zaka ce wancan addini ba na kwarai bane ba mu mun karanta mu ce duk wanda bai bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya bi addinin shi ya yada Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ya bi addini na kwarai saboda Allah ya ga mana cikin alqurani mu mai ta magana Allah ne muka yi mun fahimta dukkan mu gaba ɗaya mu Allah subhanahu wataala zai bayyana mana ya gano mana wane ne ya gaya mana wane addini na kwarai ya gaya mana cikin alqur'ani inna dina inda Allah islam addinin Allah dai wurin Allah a ranar kiyama ku sani shine musulunci in ka zo ka ce yahudanci to za ka zo gaban Allah da yahudancinka in ka zo ka ce nasaranci za ka zo gaban Allah da nasarancinka kowa zai zo da addinin shi mu ma za mu zo da addinin mu na musulunci sai Allah ya bambanta wane ne na kwarai wane ne daidai kowa ya karanta cikin littafin cewa addini kowane annabi addinin aka aiko shine annabin addinin musulunci kowane annabi watan shi Allah ya kashe shi musulmi kenan musulunci shine addini na kwarai ba wanda ba annabin da ya kwadan Allah ya kashe shi ba yahudi babu annabin da ya kwadan Allah ya kashe shi ba nasari kowane annabi kwaɗayin shi Allah kashe shi musulunci yana musulunci haka Allah ya faɗa annabi Yusuf ta tawaffani musliman ya Allah ka karɓi rayuwa ta yana musulmi wa alhiqni bis salihin ka da salihan bayi haka annabi Yusuf ya ce annabi Ibrahim shi ma haka ya faɗa kuma Allah da kanshi ya ce ɗaya jam'i gaba ɗaya ko mummunai duk wanda ke kiran kanshi shi mummuni ne Allah ya kiran shi ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ka sake ka mutu kana bisa addini inda ba addinin musulunci ba kaga haka Allah ce in dai kai musulmi ne kuma in dai kai mummuni ne to kuma ba mai shiga aljanna sai mummuni sai mai musulmi sai mai imani sai musulmi to kuma annabi ya ce Allah subhanahu wataala ce kada ka bari kowane hali kake kai kokari ka roki Allah Allah ya karɓi ranka kana musulmin ka mun fahimta Allah ka karɓi rayuwar muna bisa addinin musulunci ثلاثين ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man aslamu babu wani wani ne ya fi kowane zalunci a doron ƙasa mimman mana a masajidallahi kamar wanda ya hana a masallatan Allah an yi karfi hasumuhu ya hana a kira sunan Allah cikin masallaci babu wanda ya fi kowane cikin azzalumai ba wanda ya yi wani zalunci kamar wanda yake hanawa a masallacin Allah a ambaci Allah cikin cikin masallacin ɗakin Allah ka hana a kira Allah ka hana ka ambaci Allah cikin masallacin Allah ba wanda kai wannan mutumin zalunci mun gane wa sa'ati qarabiha kuma yi kokarin bar ma ya zo sa masallacin ya hana a shiga a yi ibada ciki bal so yake ma ya rusa masallacin ba wanda ya kai wannan zalunci ulaika ma qala ma yadkhuluha illa khaifin wa in can ba bai kamata a bar su shiga ba face suna majisun tsoro suna tsorace suna firgice lahum fi dunya khizyun anan duniya suna cikin kunci suna cikin bakin ciki wa lahum fil akhirati azabun azim ranar alkiyama kuma suna cikin azabu ba ta haduwa da azaba mai girma wannan aya malamai sun maganganu game da ita sun mutu fassara guda biyu wasu kan cewa ga wayanda aka saukar da ita dan su wasu ka ce a'a ba su aka sauka wasu ne aka saukar da mun fahimta wasu ka ce wannan aya ta sauka da akan taron nasara jama'a an nasara an yi wani bawan Allah wanda ya zo za a yi rosa baitul maqdis masallacin qudus su kuma nasara a wancan lokacin baitul maqdis a inda yake a yanzu a tun lokacin a garin da yahudawa ne yake suke kenan garin yahudawa ne su nasara ba garin su bane ba mun fahimta to suna jin bakin ciki ga baitul maqdis a dama adawa tsakanin da yahudi da banasare ba tun yau take ba mun fahimta tsakanin su akwai adawa kagaran wa'annan suna cewa qalatul yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatul nasara laysat yahudu ala shay'in to kaga kowa na ganin kowa na suka kowa mun gane to sai aka yi wani bawan Allah ya zo zairo sa baitul maqdis sai nasara suka kama saboda ba garin su bane ba garin yahudawa ne sai suka kama a rusa baitul maqdis kuma duk mutanen musulmai da ke ibada aka kore su daga wurin mun fahimta sai Allah ya saukar da wannan aya cewa babu wanda ya fi wani zalunci kamar da wanda ya hana a shiga ɗakin Allah baitul maqdis a yi ibada a kori waɗanda ke ciki a kore su bar garin su bar wurin kuma a yi ƙoƙarin a kama a rusa masallacin ko nasara kuka so ku kama wannan bawan Allah ya rusa Baitul Maqdis kuma suka hana musulmai su yi ibada ciki mun fahimta to wasu ka ce akan wannan aka sabkar Allah ke cewa wa yahi kowa zalunci babu shi wanda ya kowa zalunci shine wanda ya hana a yi ibada cikin ɗakin Allah kuma ya kokarin ya kama ku nasara kuka kama a rusa masallacin Allah mun fahimta to wasu ka ce an tabka wanda wannan aya akan wa'annan bayan Allah a takura musu a matsa musu har su kai masu shi wurin ya ishe su wasu kuma suka ce a'a an saukan ne da wannan aya ga mutanen makka da suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi ibada a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da ya hijira ya koma madina ya yi ta kokarin ya zo ya yi aikin haji ya zo ya yi umara amma aka hana shi sai akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kokari sai da ya zo daidai da shiga makka aka hana shi ya koma ya haƙuri ƴan uwa sahabbai suna cewa ai da ƙarfi sai an shiga annabi na annabi na ce musu a sassauta ku koma hankalin ku kwance wata rana sai Allah ya ba ku iko kun shiga ga ya su sahabbai Allah ya kawo lokaci aka yi fatahu maka aka buɗe maka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin Ka'aba yana tawafi ana murna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wasu gumaka da ke jikin Ka'aba aka rusa su a wancan lokacin sai ya yi hunkurin da shi da sahabbai a zo a yi umara amma a hana su da garin su na aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka hana su suka yi hakuri suka koma tsakanin makka da madina diba kilo nawa kuma ƙasa sai ka zo za ka shiga a ce ka koma da ƙarfi na ake cewa ka koma in ba haka ba yakin ka za a yi taɗe hakuri a koma saboda musulunci zaman lahiya yake su ba faɗa yake su ba mun fahimta to wannan yasa ga annabin Allah yana son ya zo ya yi ibada wurin Ka'aba ana hana shi. Allah ya saukar da wannan aya ce waye fi kowa zalunci kamar wanda yake son yake hanawa a zo a yi ibada saboda su ba ibada suke ba me suke yi bautan gumaka kawai suke yi mun fahimta wannan wasu malamin suka ce an saukar da kafiran maka da suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wasu kuma suka ce an saukar da nasarawa da suka kama ma wannan bawan Allah da ya zo ya ya so ya rusar da baitul maqdis mun fahimta duka dai almuhim wannan aya shamil ce sawa'an da wa'ancan yahudawan ake da wanda kafiran maka ake da duk koma wane ne kofa ta ce aya idan aka sabkar da ita cikin qur'ani a dunkule take tana jiwa ce tana jiwa kowa duk wanda ya hana a yi ibada cikin masallacin Allah masallaci ne aka gina shi dan Allah to duk wanda ya hana a yi ibada ya koro mutane a yi ibada cikin wannan ayat tana hawan kanshi mun fahimta kuma ya yi ƙoƙarin ya rusa masallacin saboda ƙiyayya saboda adawa da addinin musulunci mun gane duk wanda ke da adawa da addinin musulunci ba ya gani a yi ibada cikin masallaci kuma yana ma son wannan masallaci a rusa shi tarihi ya tabbata an yi wasu mutane waɗanda a madina suka zo suka yi masallaci kusa da masallacin ƙuba don ne don su karkatar da musulmai su raba ma mutane hankali mun gane والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله haka Allah ce wanda suka yi masallaci yanzu ga masallacin kubana sai suka yi masallacin su gefe sun yi masallacin ne kawai in mutane suka zo baƙo bai san wannan masallacin ina ne masallacin ko ba ina ne masallaci na kwarai da wanda ba na kwarai ba dan su raba kawunan mutane idan wasu su taita wurin ko wancan masallacin da banza ne na tahirai ne matsiyan Allah wannan masallacin shine masallacin musulmai kaga wa tafriqan baina dan su raba kawunan mutane mun gane inda an ba su kowa ne suke nihi da masallacin uba suna iya rusa su su da suka yi nasu ba dan ibada suka yi nasu ba to haka wannan kofa guda ce duk wanda Allah subhanahu wataala ke cewa wa man azlam mimman mana'a masajid Allah an yuzkar fi ismu wa ai kowa zalunci game da wanda ya hana masallatan Allah ai a ambaci Allah cikin masallacin Allah wa sa'ati kharabiha kuma ya kokarin a rusa wannan masallacin Allah ke cewa أولئك ما كان لهم أن يدخلوا أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي أنا دوران دنيا سنة دولا كنتي لتوزر توار أسكنتي ولهم في الآخرة عذاب عظيم كما سنة عذاب مرتدي تنعجير سورانا القيامة سألتي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم Allah subhanahu wataala yake cewa walillahi al-mashriq wal maghrib Allah subhanahu wataala na sama da ƙasa wurin bullawar rana da wurin faduwar rana lillahi na Allah ne shi kadai ba na wani bane ba fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanci fuska ko to ku kira sunan Allah mun gane inna Allah wasi'un alim Allah yana da faɗi ilimi Allah ilimin shi mai yalwa ne mai faɗi ne duk inda kai ka so ka ka ambaci Allah Allah ya san da kai mun fahimta wannan aya malamai sun muta taujihi guda uku mun fahimta wasu suka ce wannan aya ta sabka ne farko farkon da aka farlanta sallah lokacin da aka farlanta sallah farko farko ba a ce ka kalli wani wani wani kai kai sallah ba a ce ka kalli Ka'aba ba ko Baitul Maqdis ko ina duk inda ka kalla in ka tashi sallah aina ma tawallu fasamma wajhullah duk inda ka huskanta kawai ka kalli ka kira sunan Allah kai sallah ka kawai farkon farkon farlanta sallah ba a ce ka kalli wani kaza ba in za ka sallah in ka kalli yamma yayi in ka kalli arewa yayi in ka kalli ko ina ka kalla in dai sallah ce za kai ka kai sallaka saboda ni Allah inna Allah wasi'un alim Allah mai masani ne sanan shi mai faɗi ne ko ina ka kalla kai sallaka aina ma tuwallu fa samma wajhullah mun fahimta haka wasu malaman suka ce wasu suka ce a'a kama manta cewa lokacin da aka farlanta sallah an farlanta ne cewa raka'a guda biyu kamar yadda hadisi Aisha ya tabbata cewa furidat salat raka'ataini wa utimmat lil hadri wa Allah ke cewa annabi Aisha ke cewa an farlanta sallah raka'a guda biyu sai aka cike ta da wanda za ya salla gida kai raka'a guda hudu sai aka barta a lokacin da zaka balaguro aka barta raka'a ta guda biyu an balaguro aka bar mashi cewa in za ka balaguro ka yi sallar raka a guda biyu amma wanda ke gida sai aka ce mai ya ƙara ya cika guda biyu ya cika guda biyu ta zama hudu ta wancan lokacin duk inda ka ga dama ka kai sallar ka kawai mun gane wasu suka ce a'a ana nufin mutumin da alƙibla ta ɓace mai bai san inda za a kallo ba mai balaguro wanda kan shi ya kiɗe ya rasa inda gabas take baka san inda gabas take ba to inda zuciyarka ta hasko maka ka kalli can kai sallah can ne ga wasu ɗinka aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda huskar ka ta kalla aina ma tuwallu duk inda huskar ku ta kalla kau ka kira sunan Allah kai sallaka in ka kalli gabas kana sallah sallaka tayi in ka kiɗi ne ka kalli yamma kana sallah to kai sallaka in ka kammala sallaka haka a tunaninka nan ne gabas in ka sallaka ka tayi amma in kana cikin sallai sai wani ya ce malam wannan inda kake sallan nan ba nan bane gabas to yanzu dole ne ka juya idan baka juya ba sallaka ta ɓaci mun fahimta saboda ni yanzu yaƙini ya zo maka mun fahimce da abin yake kenan Allah ke cewa duk inda ka kalla a yaƙinin ka nan wajen ne wurin sallah to kawai ka kai sallah ka haka ne tunanin kai baka to kana da yaƙinin nan wajen ne yanzu in wani ya ce muka kai wani kaza in shi yana da yaƙini kai can wajen kai azama yaƙini dole kai can wajen in shakku ya zo muka shiɗan ya zo muka da shakku to kada ka bi mai shiɗan ka bar sallar ka yi sallar ka yadda hankalin ka ya baka shine fa aina ma to walu fasamma zuhullah mun gane wasu malaman suka ce a'a wannan ana nufin ga mai balaguro wanda za ya sallah bisa dabba mun gane ya halitta kai na kula bisa dabba amma in farilla ce dole ka sabka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar nafila a bisa dabba amma idan lokacin farilla ne sai tsaya da dabba ya sabko ƙasa ya yi sallar farilla amma in nafila ce sai ya sallar shi mun fahimta wani hadisi ya nuna cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon gaba sai ya kabbar harama ko da nafila ce ka kalli gabas kai kabbar harama sannan sai ka saki dabba inda ta kalla kai sallah ka aina ma tuwallu fa sama wajhullah duk inda dabba ka ta kalla kawai kai sallah za ka ta haya mai ka tuka mota lokacin da za ka nafila sai ka kalli gabas kai kabbar haram sai ka saki mota ka tai tan yamai yamma ne za ta yi tai kana sallaka mun fahimta ko gida na sama hira ka ta ji kayan shugunan kawai nafila kace ba ka sani ba ita ba ta sani ba to haka ake so ko kuma za ka ta haya da ƙwaro ka ga arewa za ka kallo sai ka kalli bangaren gabas ka kai kabbara harama sai ka saki motar ka ta yi arewa kai ta nafila ka ya halitta in ka a cikin jirgi baka ma san wani waje ake yi ba ya za ka ina ne gabas din tunda baka sani ba to ya za ka yi za ka kabbara harama a yana ma ku wallo fasamma wajen Allah duk inda ka gara maka kabbara kawai nafila ce za ka yi ba farilla ba ce ya halitta in yi sallar farilla bisa dabba ya halitta in yi sallar farilla bisa dabba kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan farilla ce yana tsaya da dabba shi ya yi sallar shi mun gane amma in nafila ce yana yin ta bisa dabba wannan ya halitta annabi yayi in kai kuma kana da lada to in ina bisa dabbai ba ni ke da ikon juya ta ba lokacin sallah yayi in ce ma direba ya tsaya mai sallah ba za ya saurari na ba ya za ni sai in sallah ta haka nan ta farle mun fahimta ba ni cewa tun da dai lalura ce direba bai tsaya ba ko na mai magana ba za ya saurari na ba bari in bari har a sauka lokaci ya wuce wannan kayi makaruhi mun fahimta lokacin sallah yayi kai sallar ka kada lokaci ya wuce mun karanta mai ahalari ya ce ko da ba ka da kaya da ka bari lokaci ya wuce ka kai sallar ka ba kaya to ina ga lokacin sallan kana da tsarki kana da arwalla kana da komi kawai dan direba bai tsaya ba sai ka bari lokaci ya wuce mun gane yadda abin yake menene bambanci wane ne ya shiga lalura wane ne ya tsananin lalura da wanda aka ce kai sallah ba kaya dan kan lokaci ya wuce ka da wanda kawai direba ne kake ganin cewa in ka mai magana ba za a tsaya ba sai ka ce ba za ka sallah ba sai lokacin da ya ga dama ya tsaya a kai sallah mun fahimta ma'ana wannan dai yana nuna mana cewa muhimmancin lokaci a yi sallah lokacin ta abdullahi bin mas'ud yake cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ya yi falala wurin Allah ya ce mutum ya sallah cikin lokacinta. Mun fahimta, mutum ya sallah cikin lokacinta ya yi falala, mun gane. Kina Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa lillahi al-mashriq wal maghrib lalle mafudan rana da wurin haɗuwar rana na Allah ne shi kadai fa aina ma tuwallu fa samma Allah duk inda kuka fuskanta kawai ku kira sunan Allah inna Allah wasi'un alim lalle ilimin Allah mai hadi ne sai Allah ce wa qalu takhalla Allahu walada سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa qalu ittakhadha Allahu walada kuma sun faɗa sun ce Allah ya riƙi ɗa sun ma'alla ikirari sun ma'alla ƙage sun ce Allah yana da ɗa subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah shi kaɗai ban lahu ma fi samawati wal ard kace shi ke da sama da ƙasa gaba ɗaya kullun lahu qanitun dukkan su sama da ƙasa komai suna suna kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wata'ala ya yi ƙarhin ka siffanta shi da ɗa Yahudawa sun ce Allah yana da ɗa Nasara sun ce Allah yana da ɗa kafiran maka sun faɗa su ma haka Allah ya faɗa wa qalatil yahudu uzairu bin Allah Yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatil nasara al-masih bin Allah su kuma nasara suka ce Isa Isa bin Maryam dan Allah ne kaga dukkan su ikirari ne kawai da muna kage ne suka ma Allah subhanahu wataala mun gane su kuma kafiran makka suka ce a mala'iku ƴaƴan Allah ne kaga dukan su sun zargi Allah yana da subhana Allah sarki ya tabbata ga Allah ya karfi ya kida Allah yake cewa law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha inda Allah yana son ya mallaki da kamar ka kamar ni kamar wani inda Allah yana kwaɗayin ya mallaki ɗa lassafa min ma yakul umasha da shi za ya zaɓi cikin halittar da yake da ya halitta ya zaɓi abin da zai zama ɗan shi ba ɗan adam irin ka ba ka ce uzair ɗan Allah ne ko isa ɗan Allah ne a'a in Allah Allah shi ya halicci kowa da kowa in Allah ya ga dama ba mutum za ya ɗauka a shi ya ga dama abin da zai zaɓa kaga kenan wannan ya nuna cewa kage ne aka ma Allah da kan shi ya faɗa inda yana son ya ɗauki ya riƙi da da ya zaɓi abin da yake so cikin halitta kai ne tunaninka kafiran maka ku tunaninku ne mala'iku kuka ce a su suka cancanta su zama ƴaƴan Allah saboda ba su saba mu Allah saboda ba su ci ba su sha ba su kaza ba su kaza wannan tunaninku ne ya baku wannan yahuda da kuka ce uzair dan Allah ne tunaninku ne ya baku wannan nasara da kuka ce isa dan Allah ne tunaninku ne ya baku wannan wani ma wata halitta za a cewa duka tunaninku ne ya baku shi Allah shi yace inda yana son ya ɗauki da to da shi za ya zaɓan cikin halittar da yake so ya nemi wata halitta ce wacce halitta ita ce ɗaya shi halitta ita ce ɗaya shi amma subhanahu bai ya da ɗa lam yalid wa lam yulad bai bai aifa ba kuma shi ba aiho shi akai ba badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba kaga wannan wani irin zargi ne duk wanda ya ce Allah yana da sai ka tambaye shi wanda bai da mata ya aka yi samu da anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba haka Allah ya ce ya taya ne taya ne za ya samun da kun bai da mata kaga ka mummuna ma Allah mummunan zato mun fahimta da haka Allah subhanahu wataala bai da wani aqida ta ahlus sunna wal jamaa duk musulmi ya yarda cewa Allah bai da da lam yalid wa lam yulad bai aifa ba kuma aife shi ba wannan ita ce aqida ta musulmi wanda musulmi ne shi ya yarda cewa Allah bai da duk wanda kuma ya jingina ma da Allah da ya kafirta saboda ya karyatar da alqur'ani Allah ya faɗa cikin qur'ani Allah bai da kai kuma ka ce yana da kenan ka karyatar da alqur'ani ka kafirta mun fahimta musulmi na kwarai ya yarda cewa Allah bai rada wa qalu takhadallahu walada sun zargi Allah suna cewa yana rada subhanahu tsarki ya tabbata gare shi bal lahu ma fi samawati wal ard bal abinda suke faɗa ƙarya ne ba haka bane ba lahu ma fi samawati wal ard ke da sammai da ƙasai gaba daya kullu lahu qanitun sammai da ƙasai gaba daya kuma suna kaskantar da kansu wurin Allah insha Allah ce بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض كم شين يكاجي شين يهل جسم ميد كسي وإذا قضى أمرا idan ya so ya hukunta al'amari idan ya so ya ƙirƙiro al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai yana ci mishi kun fayakun sai kasance Allah subhanahu wataala ke duk abin da Allah ya so kawai kun kaɗai za Allah zai faɗa fayakun sai kasance Allah shi ya halicci sammai da ƙasai gaba ɗaya sammai guda bakwai ƙasai guda bakwai ba wanda ya kama mushi ba wanda ya bashi shawara ba wanda ya ce kama wurin ta gyara wurin ta ba wanda ya ma Allah gyara shi kaɗai mun fahimta da ya halicci sammai kuma ya zo ya halicci saman sammai kuma aka zo aka halici al'arshi al'arshi ya zo ya halici kursi sannan ruwa suka bi ruwa sannan al'arshi duka wannan halitta Allah ne shi kadai ba wanda ya kama ma Allah badi'us samawati wal ardi kenan idza qada amran idan Allah ya so zai halitta to Allah subhanahu wataala zai ce kunni kawai fa yakun sai kasance dan adam yana yi ma Allah shishigi yana yi ma Allah karambani yana mai yi ma Allah kage wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah subhanahu wata'ala da ya halicci dabba ba dabbar da ta mummuna ma Allah zato da ya halicci mala'iku abin da suke yin ibada sai ɗan adam kaɗai shi kaɗai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa yana yi ma Allah ƙage cikin tahiyar shi kuma yana ma Allah mummunan zato yana nuna cewa shi ɗan adam shi kaɗai ke ganin cewa Allah ba iya halittar wani to Allah ya gaya maka cewa badi'us samawati wal ard shi ya halitta sama da kasai baranta naka ce ba iya halitta wani ma'ana dan adam shi kadai ke ganin cewa in har ya mutu ba iya tada shi shi kadai ke ganin cewa Allah da ya halicce shi ya mance ta yaya Allah ya halitto shi har girma ya girma ya girma har kai inda yake har ya buɗe baki ya ce Allah ba iya halitta wani irin shi mun fahimta shi kadai ya ma Allah mummunan zato Allah ke cewa da khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas shin da kace Allah ba iya halitta ka ba iya maimaita halitta ka ba iya kirkiro ka shin Allah ke tambaya da halittar sama da halittar dan adam wace ta yi wahala Allah ke tambaya la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas halittar samai da kasai ta fi wahala ne wurin halittar dan adam to kuma ga ya Allah halitta samai da kasai shekara na tun da ka aka halittun kakannin kakannin da duniya ta faru saman nan haka take sai dai a haife a haifi irin ka ya mutu wani ya zo ya mutu haka aka yi ta halitta ɗan adam har suka kawo aka yi aka halicce ka kai ma mutuwa za kai kuma ƴaƴan ka su su ma su mutu duk wannan sama tana ne da take ba a taɓa mata fanti ba ba a taɓa mata gyara ba ba a taɓa cewa wani wuri ya rushe ba bari a je a yi sode mun fahimta kai kuma ga kanan ana kallon ka an sama ido tun kana dan jaririn ka ga kanan har sai ka kai ba ka ita shi sai ka ci asara ka kuma ita sama tana nan kuma mutuwa za ka shiga ƙasa kuma a halicci wani irin ka to kaga dan adam kuma shi ne shi kadai za a iya hudu waki ya ce ni wai ba a iya tara shi bayan ya mutu zama allazina kafaru allan yub'asu kafirai suka ce su ba Allah bai isa da su ne su mutu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum Allah ya ce aka gaya musu Allah sai da ya rantsuwa yace za a tada ku kuma za a muku bayani a muku hisabi a muku bayani akan abin da kuka halitta kuka aikata duran duniya ba inda za ka ɓoye ma Allah ƙarshe kafiri in ya rasa yadda za a gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala idan aka fara hisabi akwai waɗanda su dama ‘yan wuta ne sun san wurinsu tun daga wanda suka yi imani ma suna sun razana suna ganin ina za su sa kansu bayan sana kai da baka imani ba to da wannan lokacin kafiri zai kwaɗin ina ma ya koma ƙasa ma ya sadi da dabbobi kawai zama ƙasa a take shi a wuce shi yanzu ya san ma'ana na wurin ana gaya mai cewa ya imani ji tsoron Allah ranar kiyama yana da azaba mai raɗani yana da azaba mai girma yana da azaba mai mummuna duka wannan Allah ya siffanta akwai azaba mai raɗaɗi azabun alim akwai azaba mai girma azabun azim akwai azaba mai wulakanci wulakanta azabun muhim da Allah ya faɗi wannan amma duk kafin wannan bai jude ya nake ga tanaci amma sai an je ranar kiyama sai ya ga abin zahiri sai ta da hankalin shi sai ce ya laita ni kuntu turaba inda man koma ƙasa a take ni kawai a wuce ba sai an ba sai na tsaya gaban Allah ya mun hisabi ba to kaga dan adam shi kadai ke yi ma Allah mummunan mummunan zato da mummunan tunani ga dan adam ya ce Allah bai iya mai kaza Allah bai iya kaza kuma ya mun ce wa ya halice shi ce sa Allah subhanahu wa ta'ala ta ce bari samawati wal ard idza qada amran idan Allah ya so ya yi umarni fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in Allah ya san ya mamaita ka kawai kun za ya cewa kuma sai ka zanka ka miƙe kawai kamar ba kawo ba kai bane ba sai Allah ya ce wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allah aw ta'tina ayatan كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله سبحانه وتعالى كتشا وقال الذين لا يعلمون وإن بالسبب كافرا مك جاهل لا أمياوا suna cewa laula yukallimuna Allah inda Allah ya mana magana karara ba kai ba annaban Allah so muke Allah ya hito karara ya mana magana aw ya auta tina aya ko kuma wata alama wanda zamu gane cewa akwai Allah kaga wannan ba Yahuda kai suka ga ma ba bani Isra'ila kai suka ga ma annabin su ba bani Isra'ila aka suka ce ma annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ba za mu imani da kai ba sai ni a sai mun ga Allah ƙara ashe su ma sun gaya ma annabin Allah suka ce ba za su yi imani ba inda Allah ya to laula yukallimuna Allah inda Allah ya musu magana ƙarara su ga Allah sannan lokacin da za su yi imani aw ta tina aya ko kuma ta aya bayyanan na ta zo mana da alqur'anin nan da abin da ke cikin alqur'anin nan da larabcin da dima gangan duk salo da ke cikin qur'anin wai duk bai zama ba aya gare su kawai su suke a fito musu da wata ayar daban wadda za su yarda da Allah da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ne a tare da su annabi ya tashi gaban su aka haife shi gaban shi sun manta cewa duk cikin qur'ani ana faɗa Allah yana aiko annabi cikin al'ummarsu annabi in aka aiko shi cikin kabilar da ya tashi al'umma da ya tashi na ake tada shi don me don su fahimci maganar shi inda an aiko malarawa ba annabi bahaushe yaya za su fahimta shi inda mu ma an aikun balarabe wanda mu ba mu yi karatu ba ya za mu fahimta shi mun fahimta to kowa ana aiko shi da irin yaren da yake fahimta da annabin da yake fahimtar yarenka mun gane kaga annabi nuhu Allah ya arsa aiko shi Allah ke cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi kaga Allah ya aiko annabi nuhu zuwa ga al'ummar shi kaga can yana magana yana ce ya kaumi ya kaumi ya ku al'umma ta kenan ƴan uwan shi suna jin abin da yake faɗa mun fahimta haka annabi hud haka annabi salih haka annabi shu'aib haka kowane ne yana jin dan ka fahimci me ake cewa saboda mutumin da yanzu ko wani aikawa kauye a kai shi wani wuri sai an aika wanda yana jin yaran su mun fahimta amma yanzu wannan adalcin da Allah ya ma kuma suka ce a'a kai baka yarda ba saboda ai gidan ku ga gidan su can wurin bai kamata ya zan kaga bai kamata bane ba saboda ni Allah subhanahu wataala yake cewa ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به lokacin da suka ga wanda suka sani ne sai suka kafirce ni amma da wani ne yazo da sun mai biyayya to duk wannan dabi'a ce ta dan adam Allah ke cewa alladina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana wanda aka turo ma littafi sun san annabin Allah kamar yadda suka san ƴaƴan saboda wurin su ya tashi sun san komai da komai nashi amma suka kafirce ne wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam to kafirin ma suka maka suka ce la ya'lam wa la ya'lam kalimun Allah inda an turo musu wanda inda Allah ya musu magana au ta atina aya ko kuma aya ta zo mana karara mun shi abinda Allah ke faɗa mu fahimci Allah kadhalika qala allazina min qablihim haka waɗanda suka zo kafin su yahudawa da sauransu da bani isra'ila haka suka faɗa misal qawli kwatan kwace irin wannan magana tashabahat qulubuhum zukatansu dama suna kama da juna dama akwai alama ta kafirci tare wancan kafirai ne na makka wannan kafirin yahudawa ne wancan kafirin nasara ne wancan kafirin bani isra'ila ta shaba hat qulubuhum zukatansu akwai kamancece ne da juna dama iri ɗaya ne mun fahimta dama an ce irin wannan magana dama su wani sun faɗa kwatankwacin tunanin su iri ɗaya ne dama kwakwalwarsu ɗaya ce ta shaba hat qulubuhum kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun dalle mu mun riga mun bayyana ayoyi ga masu hankali masu tunani wanda suke da yaƙini akwai Allah duk muni ya san akwai Allah saboda ga alamomi na din da ka waye gari ka kalli sama ka san wannan saboda ba ta kai kai kanta ba karan kanka in ka ga kanka ka san ba kai kai kanka ba mun fahimta kenan Allah subhanahu wataala ta ce mun bayyana ayoyi ga masu hankali masu tunani masu yaƙini da Allah subhanahu wataala قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله تشاء فكنت ده هنكلك يا النبي الله إنا أرسلناك بالحق لنمو ده gaskiya muka aiko ka da su ƙaryata ka da su danganta ta da duk abin da za su yi kawai dama mun fahimtar da masu hankali masu tunani masu wanda suke da yaƙini kai da ka kwantar hanka inna arsalnaka bil haqq mun aiko ka da gaskiya bashiran dan kai ma mutane bushara da aljanna in su yi aikin kwarai wa nadhiran dan ka tsoratar da su kada su shiga wuta in sun yi aikin sabo wala tusal an ashabul jahim kada ka tsaka kana bincike game da mutanen wutan jahannama duk wanda ya saba ma wannan tunanin wannan gaske da muka aiko muka da ita to kenan Allah ya nuna mana cewa kada ka tsaka na bata lokacin ka ga yan wutar jahannama wala tusal an an ashabul jahim Allah subhanahu wataala yana gaya mu annabin Allah kai an aiko in an aiko ka ka zanto kai mai wa'azi ne ka gargadan da mutane ka gargada ka gargadi mutane dan su tsorata saboda kowane lokaci mai wa'azi yana tsakanin tarbiyi targibi da tarhibi ne ya kwadaitar da mutane ku aikata kaza ku shiga aljanna ya tsoratar da mutane ku bar aikata abu kaza dan ka ku shiga wuta to wannan shine aikin wa'azi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka gaya mai cewa mun aiko ka ne dan da gaskiya dan ka tsoratar da mutane game da wutar jahannama kuma ka faɗaitar da su su aikata aikin aljanna kuma Allah sai ya tattare magana gaba ɗaya can bayan mun maka karanta Allah ke ce innal ladzina amanu duk wanda ya imani wal ladzina hadu da wanda ke aiki wanda ke addinin yahudanci wal nasara da ke wanda ke aikin nasara was sabiina da wanda ke addinin sabi'awa dukkan su Allah ke ce man amana billahi duk wanda ya aiki ya imani da Allah wal yawmil akhir ya yarda cewa ya san cewa zai hadu da Allah rana da kiyama wa amila salihan ya aikata aiki na kwari falahu ajruhu inda rabbih san cewa Allah ya tare da mushi lada ko ma wane ne kaga nan ba a ce sai ba yahudi ba sai ba nasare sai ba haushe sai wane ne sai musulmi kowa Allah ya tattara da wanda ya imani da wanda bai imani da wanda ke nasara dukan su dai wanda ya imani ya aiki na kwarai ya san cewa zai haɗu da Allah to kawai ya kwantar hankalin shi Allah zai ba shi lada wala khawfun alaihim kuma babu tsoro gare shi wala hum yahzanun babu bakin ciki babu fargaba a ranar alkiyama nan za mu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu yi da addu'a نعم yana cikin na'am na'am na'am na'am dole ne ni kadai za ni jewa cikin bas in je in kalli gabas in yi kabbara sannan in koma nan wajen ba dole ba in za ka juya ba dole ka karkata ba ka san ko ka kalli can wajen ganga jikinka in ta kalli can kai kabbara tun da nafila ce ba wajibi bane ba in ka gara ma ka yi in ka gara ma ka kai ba dole bane ba mun gane kenan in na kalli gabas ne kabbara sai in ci gaba da sallah ta can wajen mun fahimta na in ka waiwaya ka kalli gabas kenan sai kai kabbara harama can wajen dama harama kabbara na sai ka juya can kai kabbara sai kuma ka dawo nan wajen ka gane na ai dama magana arwalla ake mala yana tambaya ya magana arwalla dama dole sai an arwalla sallah ba an taba arwalla cikin mota dogon balaguro masu taya libi masu taya alji masu taya ina babu ruwa ya zani in arwalla ba a sallah babu arwalla mun fahimta in na san lokacin sallah ya matso sai arwalla ta shiga mota canza ni sallah ka dama da niyya ta canza ni sallah ba magana a rawala ba ka ta bar kai sai mawa cikin mota na mala na
to ana cikin yadda kullum jama'a sosai wani yana iya ganin kajiwa ga aka kayar sai da hanyar masu malam in za ka ibada ba a kawo wani mutum in za a ibada ba a kallo ba a kallon wani mutum wani kai ce kaza in dai ba taka shi ka in taka wani ko ka in cutar da shi Allah za ni Allah nake kallo Allah za ni mu ibada ba na kallon wani kai ce kaza wani kai kaza in kana cikin jirgi dole kai sallaka ba ka da inkon ka ce ba ka ma san lokacin sallah ba sai in ka duba lokaci to ya za kai a zan ka za kanan kawai kana jin kunya ka kai kalli ci a zan kana sallah kana jin kunya ibada ba a bangaren ibada ba kawo wani karka a ce kaza inda ba kada ka tozar ka cutar da wani bane mun gane abin da muka faɗa ne Allah ka ba mu da shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah kai ne ikon akan komai Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya hayy ya qayyum ya dhal jalali wal ikram subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk